الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم فالنسك بالنسك كزور تذكروا فانتبذوا من بعد ناهي تذكروا الهنبلي نعم الهنبلي وعي ما إرهبي نفعه إن جاءكم كتابي هذا فلا تنتفئوا بأسبي من كل من حسن ولا إهابي قلنا إشارة إلى ما رخصت انزل مدركا وبعد خصصا إن خالف الإجماع حكما عندنا فليس ناسخا ولا تضمنا قتل شريب الخمر بعد الرابعة فالإجماع قد أقر رافعا وعندنا من ذلك المعنى عمل قال مدينة لغيره فضل كذا إذا الراوي بنسك سرها إدعام مرفع وعامل المهم وعامل الضحى بعد ناس بفدية الثاني بعد بعد يجيبون الجيرام يقول من خالف منسوخ الرؤي لأنهم في أول الإسلام قد خيروا في الفجر والصيام
ونشهر بقوله بميت يجري والقربي إجمال راوي يرد نعم النسخ wata matsala kenan na'am fannasku shi shafewa bin nas yana kasancewa da nasi ne na'am wato duk lokacin da aka zo aka ce wannan abu an shafe shi ba wai kawai mutum zai zo ya faɗa ne ra'ayin kansa ya faɗa ya ce ai kaza an shafe shi da kaza ba a'a nasi shine yake zuwa ya shafe nasi ka wani nasi yalla qur'anin ne ya zo ya shafe wata aya ta qur'ani ya kanta ko kuma hadisi ne kamar da yadda muka faɗa a baya ko kuma ya zama aya da aya ko aya da da da da da da da da nas- da hadisi ko kuma hadisi da wannan duk waɗannan dai su ne abubuwan da ake tabbatar da shi saboda haka sai dai nasi zahiri shi ne yake tabbatar da yake shafe a nasi
na'am kazuru nasuru ina misali inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa na hayatukum an ziyaratul quburi wa zuruha na'am kuntu na hayatukum an ziyaratul quburi na kasance da na hana ku gabarin ziyarar kabari amma yanzu ku zuruha ku ziyarce ta to kaga da can wannan hanin yanzu cewa an umarci umarnin ya zama ya shafe wancan hanin kenan to kaga ainihi ne duk guda ɗaya na'am idakhiru wa kuma iddahiru kuntu na haitukum an idda an iddihari da komil akayi faddahi dacin na kasance na hana ku gabarin ajiyewan ko boyewan naman layya in an yi naman layya mutum ya ajiye a sai dai ɗauko ya bayar saboda lokacin akwai baki da dama da yawa ba zai yi a ce a ku dinga boya ba amma yanzu faddahi yanzu kwa iya ajiyewa mutum ya ci in ya ga dama ya ajiye sai wani lokaci ya ɗauka ya ci haka ne babu wani komai a ciki kuma shi ma wannan fadahi rudin umarnin ya shafe wancan magana da aka yi magana na hanyar hanya
na'am fantabizu kuntu na haitu kuma ana liginci ba fanta bizu da na hana ku gabarin yin irin tsimi din nan yanzu ku yi tsimi to da can farkon musulunci lokacin da aka hana mutane shan giya sai ya zama na cewa akwai wannan shauƙin shan giya tare da mutane sai ya zama na cewa suna mai da ita sai su mai da ita kamar matsayin tsimi haka yanzu dai ba za ta bugar ba tunda an cewa ya yi ta bugar na ya ta giya ya ta giya to suka yi haka sai su dinga sha sura ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hana amma yanzu babu wani abu a iya yi kuma mutukar ba zai wanda zai sa maye ba ne ba wanda zai sa giya ba ne, ba kuma na giya ba ne min ba'di amma da nahyin tun kowane abu ne ana tsoron kai da wajen matse shi ya zama kun matse shi kuma kun kun mai da shi irin yanayin da kuke na giya amma yanzu ka gan ba giya ba ce da babu wani abu min ba'di nahyin bayan da can hani duk waɗannan akwai hani tun karo da aka ambata na'am tashin duk an hana an ce an hana yanzu kuma aka zo aka ce ko aka umarni shi na'am kaga wannan duk nasi ne ya shafi wani نعم to wanda aka shafi din sai a ce mansuhi wanda ya shafi kuma a ce nasi ne na'am alhambaliyu imamu hanbali ayyuma ihabin yace hadisin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuha ayyuma ihadin na'am kowace fata ce na'am dubi ga aka je mai ta fakar dahura shikenan ta tsarkaka na'am to wannan hadisin na na suku zuhu mai shafe shi in ja a kuma kitabi haza falatan tafiyo bi azbin min kullu maitatin wala ihari na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ga wasu jama'a ya rubuta masa yake idan littafi na wannan ya zo muku to kada ku yi amfani da jijiya ta mushe haka na fata ta mushe kada ku yi amfani da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wannan kaga a shikenan ya shafe wancan ayyuma ihabin diviga da fadda wara gyara ko ta fata ce aka tsarkake ta tunda yanzu ya ce in dai wani abu na mushe ne azbu ne ko ihabu ne kada ku yi amfani da shi na'am
to akan wannan maganar mu sai muka ce a akwai magana a wannan kulna kuma sai muka ce isharatun ila ma rukhisa ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam nuni ne yayi ila ma rahasa na'am zuwa abin da ya rangwame fil jildi a cikin fata mutlaqan ta kiba kai ya tan an yi wannan dan tarhizi wa an yi rangwame an samu rahusa na cewa fata an yi rangwame mutlaqinta an je mai ta ko ba a je mai ta ba to yanzu kuma sai aka zo aka faɗa aka ce sai idan an je ta sannan shi ne aka yi rangwame da kamar yadda mu ma a mazhabar mu ta malikiya akwai sabani akwai manzanni da yawa akan wannan magana amma dai mashuriya shine cewa idan aka je fata za a yi amfani da ita ya bi son wa maye a cikin abin da yake a taiki ne a iya yi a zuba abinci ko kuma kalkace a iya yi a zuba ruwa amma duk wani abu da yake mai ruwa-ruwa wanda ba ruwan ne da kansa ba to ba a zuba shi ba kamar yanzu ba a yi wani abu wanda za a zuba ko mai a ciki ba yadda ake yin tandu ko wani abu haka a ce a zuba mai saboda shi mai ba shi da karfin da ruwa yake da shi shi ruwa la'annahu quwwatu a yana da quwwatul kafi bi nafsi bi nafsi da kan kansa zai iya kije na jaka dillan abin da yasa kenan aka ce za a iya zuba salka ruwa a cikin salka kuma ta zama da cewa ba tare da ta sami wannan ba domin shi ruwa la yumul ala najisi illa bi amrin ma kake ba dama ka ɗauki ruwa a bisa najisa sai abu wanda yake tabbata ka tabbatar cewa abin nan ya shiga ɗari bisa ɗari ka zai yi amma don wani abu na kokonto bai sa a ce ruwa ya zama mai tsarki ya zama najisa ba amma wani abin sai yanzu misali da man ne ka zo ka sa shi a cikin fatan musu da aka jera to sai ya zama hukuncin ta hukuncin wannan fatan musu sai ya zama yanda wancan fatan musu ba da halatta ba ka ya zama ma ya zama haka da halatta ba amma shi ruwa ka iya zuba shi to abinda mazhaban malikiya mashuriyar magana ta tafi kenan akan wannan magana sai da sai muka dauka a bisa cewa malaman luga duk sun fassara ihabu shine fata wadda ba a je mata ba in an ce jildu kuma ita ce fata wadda an je mata saboda haka wancan magana da ake magana ana magana fata ce wadda ba a je mata ba ita ce aka faɗi cewa wannan ba ta halatta ba ba a yi amfani da ita. amma fata wadda aka je mata to wannan a yi amfani da ita ta ɗaga mu abin da muka yi magana ke shi ne cewa ba'adu hasasa bayan wannan magana kuma sai aka keɓance da cewa ba fa mutlakin fata ake magana ba a'a ana magana fata da aka jime ta ita ta halatta a yi amfani da ita. Shi ne Na'am.
abin da yake magana.
in khalafa al-ijma'u hukuman inda na indana
falaiza na sai an bala ta lamana na'am idan ijma'i ya zama ya saɗi yana daga cikin abubuwan da wanda ake duk muna gaya maka abubuwa ne dai waɗanda ake an yi ittifaki a bisa cewa wannan abu idan ya zo zai iya shafe wannan abu can mun yi magana a kan zancen nasi cewa nasi in ya zo shine yake iya shafe yake iya shafe wannan nasi dan uwansa to shine yake yau kuma yana daga nasihi wanda yake a mut- al- a muttafaq alaihi shine in iqadul ijma'i ala ilahi hukum kulluwar ijma'i ya zama ijma'i ya kullu a bisa sabanin hukunci ko da ba a san cewa wane ne mai shafewa ba sai dai mu a wajen mu muna ganin cewa ba za a ce ijma'i ya zo ya shafe nasin qur'ani ko kuma hadisi ba amma bala da lamara sai dai yana kan iya tara abin da shi a wajensa a ce ijma'in yana tattare da wani abu wanda zai iya shafe wancan abu amma ba wai ijma'in ne ya shafe ba shi za can wajen ko a farkon littafin mu kaga a mun ce a farkon littafin abin da muka fara magana ai cewa muka yi a musa na bilfaki a asalin nakali aw mutalammin lidakal asali ko kuma mai tara wannan asalin kaga mutalammani ba wai shine ya tara asali ne shi ne aka ce wannan menene mutalamin da zakar asali aka ce shine shine ijma'i to shine abin da yake magana yace idan ijma'i ya saba wa hukuma hukunci inda na a wajen mu to fa laisa nafiya ba za a ce wai wannan ijma'in ya shafe wa wannan hukuncin ba balatalan mana sai dai a ce shi ijma'in yana tattare da wani abu wanda zai iya shafa hukunci amma ba wai ijma'in ne ya tara hukunci ya shafa hukunci ba ijma'in malamai ba domin su ijma'in malamai za su gama ne akan wani dalilin su kowa zai faɗo dalilin na nasi da wani abu da ya sa ko sai a ce wannan abin shine ya shafa wancan nasin amma ba wai ijma'in malaman ne wai shine ya shafa wancan nasi na wata sharibul khamri kashewa mai shan giya ba'ad ba'da rabi'a bayan bayan na hudu na wato ma'ana mai shan giya ne hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace idan mutum ya zo ya sha giya marra ta farko to masa haji ko masa bulala in ya kuma yi to masa haji in ya kuma yi na uku ko masa haji in ya na hudu ku kashe shi to wannan wannan hadisin da aka yi magana aka yi kusan hadisin duk malamai babu wani wanda hadisin duk da ana ganin cewa gashi ya tabbata amma babu wani malami da ya yi amfani da wannan hadisi domin imamu turmizi yana faɗa yana cewa duk a cikin hadisan da ya ruwaito a cikin littafinsa wajen dubbanni nawa amma a ciki duk gaba ɗaya ya ce hadisi guda biyu ne bai ga wani malami wanda ya hukunci da waɗannan abubuwan ba da ya amfani da su ba hadisan nan guda biyu su ne waɗanda bai samu wani malami ya amfani da su amma duk gaba ɗayansu kowanne an samu wani malami ya amfani da ɗaya daga cikin hadisan amma hadisai guda biyu daga cikin sai yake shi bai ga wanda malamin da ya amfani da su ba wanda wannan hadisin yana ɗaya daga ciki an gane ko wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisin da malamai ba su amfani duk gaba ɗaya mazhabul arba'a din nan duk gaba ɗayan su babu wani wanda yake idan mutum ya sha giya ta hudu a kashe shi sun tafi dai a bisa a yi masa haƙƙi da haddin ma sun yi saɓani wasu sun ce ma a yi masa gurara 80 kamar mu maza malikiya wasu ta ce 40 ma za a yi masa kira kaga duk gaba ɗaya an tafi a bisa cewa ba wannan hadisi ijma'in malamai duk gaba ɗaya gama a bisa cewa ba a amfani da shi ba an gane ko amma kaga ba wai wani abu ne aka kawo aka ce an yi nufin hadisin an shafe shi ba kuma baya yawwa shine abin da yake ijma'u to shine abin da yake magana eh kuma daga cikin hadisan guda biyu wanda ima- shi Imam Tirmidhi din ya faɗa shine cewa mun san ya halatta a tara sallah salloli saboda ruwan sama ko ko wanda lili da muka faɗa idan ya samu to akwai hadisin da ya zo ya ce a iya tara sallah ko da babu wannan ruwan sama ko wani makamancin irin wannan shi ma wannan hadisin ya ce babu wanda cikin malamai wanda ya amfani su ne wa hadisai guda biyun da ya magana ya magana na fal ijma'u to ya ce fa ijma'u kaga ijma'i kada aqarra rafa rafa rafi'a ya tabbatar da dauke wannan hadisi ijma'in malamai ya tabbatar da cewa eh babu wani wanda ya amfani da wannan hadisi a cikin wannan yawa saboda haka wannan ijma'in ba za a ce wai a ya shafi ya shafi wannan abu ba yawa wa na indana ce shi hadisin kawai talan mana hukumin ya tara wani hukunci kawai na daban Eh, wa indana mu a wajen mu min zalikal ma'ana daga wancan nan ka ma'ana na'am amalu ahli ahli madina sai muka ce mu a wajen mu dalilin abin da yasa mu ba mu yi amfani da wannan hadisin ba ta wannan ma'ana yace amalu ahlul madinatin ne da gairi ka gana yace mu a wajen maza wa malikiya saboda aikin mutanen madina ya saba wa wannan hadisi aikin mutanen madina ya saba wa wannan hadisin cewa ba a ga cewa idan mutum ya sha giya har sau hudu suna kashe shi ba sai dai su yi masa bulala da shi sa maza wa malikiya mu a wajen mu mun san kuma wannan yana ɗaya daga cikin wani jigo mu a wajen mai ƙarfi amal ahalin madina ta umma cewa aikin mutanen madina idan dai imam malik ya ga cewa ya saba ko da akwai hadisi in dai aikin mutanen madina ya sabawa wannan hadisin to shi aikin mutanen madina zai dauka ba zai amfani da wancan hadisin ba wannan ya iya cin jigo babba wanda yake yi domin kasancewar shi dillon abin da ya sa ya kafa wannan hujji shine cewa na farko su duk malaman imam malik sun yi karatu ne a wajen 'ya'yan sahabbai kuma yayan sahabanin su kuma sun yi ne a wajen ma iyayensu wanda su kuma sahabai ne su kuma mutanen madina ɗinnan sahaban nan mutanen madina su ne wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa a wajen a game da haƙƙin su yake faɗa yake cewa mutukar ina raye to rayuwa ta tana tare da mu yace kai har bayan na mutum ma rayuwa ta tana tare da mu saboda su ne waɗanda aka tabbatar suna tare da manzon sallallahu alaihi wasallam har kusan har lokacin da ya wafaci amma kowane daga cikin sahabbai idan ya zo wataƙila zuwa zai ya zo ya ji wani abu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya koma gari to kaga bayan tafiya sa wani abu zai iya canja amma su su ne suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda idan akwai wani hukunci ma wanda ya zo sabanin wani wanda aka yi a baya to su ne za su san wannan abu to ba mamaki wata kila kai ka zo ka karɓi wani hukunci daga baya kuma su kuma a wajen su a ce wani abu ya zo ya faru sabanin wannan abu to shi sa su sai aka ɗauke su a matsayin cewa su su ne wanda duk abin da suka faɗa ake ganin cewa wannan abin shi ne ya tabbata shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam a shi imam malik ya ɗauki cewa maganar su shi a wajen su yana ganin cewa ita ce don manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce almahaya mahayakum wal mamatu mamatukum rayuwa ta mutukar ina nan da rai dai to tana nan tare da mu haka na wafatin nawa ma tana nan tare da mu to kaga waɗannan darajar shi sa yace ligairi yi fadala domin su sun fifita ga wanin sa to shi sa maganar su sai ta zama ta fifita akan wani kaza sunna ne ba wanda ya fi sanin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da aka san aikata ko shine abin da yake tabbata shine ya zama matabbaci akan abin da suka daina aikata ko da ku akwai wani hadisi ba mamaki daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina amfani da wannan hadisi
kaza izar rawa da nasikhi rawi na'am kaza izar rawi da nasin saraha na'am haka na idan mai ruwaya ya bayyana da nasin shafewa to anan wajen ne aka ce sun kasu kashi akwai inda mai ruwaya zai zo ya bayyana ya ce wannan nasin an shafe shi da wani nasin ya kawo nasin da ya shafe wancan nasin akwai wanda kuma zai zo ya ce wannan nasin an shafe shi kawai amma bai kawo wanne ne ya sa nasihin ba a nan ne malamai suke sabani da dama wancan dai ittifakan malamai sun tafi cewa idan dai rawu ya zo ya faɗa ya ce wannan ya shafa wancan to sai a ɗauki magana kawai sai a ɗauki nasihin akan musu amma idan bai kawo ba eh amma idan bai kawo ba to wannan malamai da dama suna ganin cewa wa'an suna ganin ba lallai a yi magana a ɗauki magana kawai cewa ya kawai wannan nasin an shafe shi to wannan malamai suna ganin ba lallai a yi magana ba tun da bai bayyana ba bai bayyana da shafewa ba saraha shine na bayyana bayyana na'am ilamu murdi'in wa hamilin da ha na'am ciyar wannan na murli'in mai shayarwa wa hamilin da wata mai ciki laha ya bayyana li ba'alina na'am ga ba'alin mazhabin malikiya ba'alin malamanmu na mazhabin malikiya yafi da yato
da wanne ne ya faɗa bifidiyatun da amu ba'a da yi ko na bihi yuramu na'am
ba a saboda ayan nan take wada take cewa allazi ne bi konahu fidiyatun da'amu miskin ko da'amu masakin yana ga waɗanda suke da iko su ba da fidiya fidiya ta mai cece shine da'amu a masakin shine su ci da miskinai to wannan magana da aka faɗa kasan su masu shayarwa da mai ciki suna ɗaya daga cikin mutum goma sha uku waɗanda aka ware cewa za su iya cin abinci can an faɗe su masu fi kewaye da azumi ba can an faɗe su suna ɗaya daga cikin kamar mara lafiya ko mahaukaci ko mai shamatuka ko suna nan dai da dama waɗanda duk an faɗe su ko matafi ko waɗanda duk waɗannan abubuwan suna daga cikin wanda aka faɗa waɗanda za su ci abinci to su waɗannan mace ce mai shayarwa kuma ba ta samu wanda za ta ba ya sha mata ɗan ba ko kuma ba ta da kuɗin da za ta bayar ɗan ita kuma tana ganin idan ta shayar da shi zai wahal da ita azumi to ta iya cin abincin ta sai azumi daga baya kuma an taso ta rama azumin kuma ta bada fidiya to haka ita ma mai sunanta mai ciki ita ma daga zai wahalar da ita ita ma ta iya cin abincin ta sannan daga baya kuma ta zo ta rama azumin bayan cikin zai ta bada fidiya wannan magana da aka yi magana din nan yace ya zo ga ba'alin ba'alin malikiya domin wasu sun faɗa ko a mazhabin malikiya ma ba kowa ne ya magana da cikin fidiya ba ma sun taba su cewa za ta rama ne ba to shi sa yake gaba alina da to wannan fidiyatun ya zo ne da wani da wata aya da aya take fidiyatun ta'amu masakin cewa Allah zai ne bi kona hu ba da bi kona hu bi yuramu da ake neman sa bayan yuramu da bayan bi kona da shine cewa Allah zai kamar aya ce da ya wake ta ne kawai abin da yake nufi kenan to wannan su suka faɗa suka ce idan misali dalilin su da suka faɗa shine duk wata wadda take tana da ikon da za ta yi azumi an ba ta zaɓi ko ta yi ko kada ta yi to amma idan tana da ikon ta yin sai ta zaɓi cewa ba za ta yi ba to shi ta ba da fidiya su abin da malamai suka ɗauka gina shi ne ma'anar wa Allah ne bi ko na wuce ta ɗawa da yake da awon da suke da tunda an ba ta zaɓi da zaɓi aka ba ta ko ta yi ko kada ta yi in sai ta zaɓi cewa ba za ta yi ba tare da cewa kuma za ta iya yi ta na'am sai ta ba da fidiya na'am su malamai abin da suka yi magana kenan na'am shi ita ce wata ta sami jikon kenan eh yawwa to wannan maganar da aka muka faɗa wa su ba mu daga cikin mazhaban malikiya suka faɗa ya kulu man halafa wanda ya saba mana daga cikin malamai sai ya ce ai wannan abin shafewa ne ru'i an kiraye wannan mansuhan halin kasancewa wata mansuha yana abin shafewa kuma rawahu salatu bin da al-akhwai abin da salamatu bin al-akwai ya ruwaito bi annahum cewa su fi awwalil islami su waɗannan an ba su zabi a farkon musulunci al-huyru an ba su zaɓi filfitar wasu yani an ba su zaɓi ko su ci ko su azumi na'am wani su haka sai kuma aka zo aka shafe bin kaulihi da faɗin kamar shi da min kuma shahara falisun na'am wanda duk ya halarci watan azumi to lalle a zuce shi shi a falisun nan wajibi ne wal khulfu to wannan magana da suka faɗa sai ya zama da cewa kenan kaga an shafe wacce maganar kenan yauwa yaran ga kowa da kowa ne zaɓin ba Eh, da na aka farko.
bayar eh zaɓin da aka bayar cewa mutum ko ya azumi ko kuma ya ya wani a'a ga waɗannan mutanen da aka faɗa kuma yanzu mutum biyu ba an bashi zaɓi ba ai ko ya ci abinci ko kuma ya yi da yanzu kuma sai aka zo aka shafe wannan ihtiyar na'am duk waɗannan masu uzurin da muka lissafa Mm.
duk suna daga cikin wanda an ba ihtiyari ko su ci ko da su ci na'am to yanzu kuma sai aka zo aka shafe wannan aka ce kuma shi da mai kuma share kwale sun kawai na'am ya azumce shi kawai wanda ya azumci wanda ya zo di ya azumce shi kaga shi a wajensa kenan yana nuna kenan cewa lalle wajibin sai azumi eh, kenan ko mai irra'in nan ko mai wannan kenan na'am to shine wannan dalilin abin da yake magana cewa ita wannan ayar an shafe ta wal khulfu to wannan abin da ya faɗa kaga ya sarraha bi nafsin kenan na'am to in ya sarraha da nafsin malamai suka ce to sai a bi a maganar kenan tunda ya sarraha malamai sun yi tufaki a bisa cewa in dai ya faɗa ya ce ga kaza to za a iya amfani da kaza din na'am tunda ya faɗi masu ya faɗi nasi to za a iya amfani da wannan maganar da ya faɗa da wal tunda dai khulfu mu a wannan ana magana zancen cewa ya misali ne kawai akan zancen nasi amma ba akan zancen su maza malikiya ta sallama a bisa cewa ta bi a bisa cewa yanzu wannan aya ta shafe wacce magana da muke magana domin da yawa malamai ma sun yi magana akan wa Allah zai ci wani wabi da kayan mutakin wasu wani malamin ma da ya faɗa tafsiri shi cewa da yawa malamai suna fassara wannan aya abin sabanin ma yanda Allah ya saukar da ita to da shi yana magana da jin cewa Allah zai ci wani wurin nan da rike kayan mutakin ba ma ana magana ne akan su waɗannan mutanen ba wata magana ce daban ana magana ne akan kowa ma da ya azumi wajibi ya bada fidiya duk wanda ya azumi ma saboda ai da abin azumi dama abin da yake koya wa mutane ai yana koya musu ne cewa eh, ka bar cin abinci kuma ka taimaka wa wannan uwa to idan misali yanzu ya zama na cewa ga wani ya zo ya yi azumin amma ba shi ma da abin da zai ci ba a kaga haƙƙi na a wajen musulmi lallai su ba shi abin da zai ci okay to wannan azumin kai tunda kana da abin da zaka ci kai azumin kai bude baki to wajibi ne kuma in ka bude bakin kuma ka bada fidiya ka samu wani kuma wanda ba zai iya ci bude bakin baka ci da shi shi abin da ma ya kawo ya fassara aya ma kenan na'am cewa wajibi ne bayan kai azumin ma kuma dole ka bada fidiya na'am na ka ci da wanda kuma ba zai iya cewa na'am to shi shi abu kan haka ma ya fassara aya
yan wal khulfu to wannan kaga mun yi gama kenan magana akan wanda ya kawo mansuhi ya kawo nasi eh to ana sabani kuma fi ijmalin rawin rawin yare ra ra a cikin ijimali na biyar da ya zo fi ijimalin rawin a cikin ijimalin rawi akwai ɗan gyara da aka yi maimakon rawi don aka ce rawin kawai to rawi ya yi mai ruwaya na'am sa alifi tsakanin raɗin kuma ka shafi wancan ɗin kawai ka shafi wihi ɗin ka shafi ya da haɗin ka shafi shi kawai tsakanin raɗin da wawi sai ka sa alifi kawai a cikin an ce a cikin ijimalin na rawi na'am wato shi da ya kawo sai ya zo ya kawo abin amma sai ya kawo maganar abu da mujmala ce kawai ya zo ya ce abin nan muzumi ne amma bai faɗi wata maganar da ta nuna cewa ga abin da ya shafi abin ba an ga- an gane ko na'am shi ne maganar da muke magana to ana sabani a bisa cewa wannan maganar abu maganar sa ko kuma abu maganar sa ba
yurad eh na'am ya rije wa to to haka yurad
wani fi sabani ya rije yana zuwa fi ijmalar rawi a cikin ijmalar rawi ruwa ne ya zo da ijmali ya zama da abu ne mujmali wanda zai iya yawan fuska ko ina da ina zai iya yiwa na'am
ko da ya kawo wani abu amma sai ya kawo nasu yin zai iya yiwa ba lalle shi yadda ya kalli abin ba haka yake ba zai iya yiwa kuma wani ya kalli shi wani bangaren an gane nasihin ne zama nasihin ne amma kuma nasihin ne ya zama yawwa gairar mutane ke larabi ya zama akwai ijimali a cikin sa wanda kai in ka kalle shi wani wajen kuma wani zai iya kallon sa wani wajen kuma to kaga nan akwai mahallin sabani kenan ba lalle a ce a bi shi abin da ya faɗa nan ba kamar wanda muka faɗa na sau shine ina ina bayanin da yake nufi da wannan na'am shine yace an yi tadilla fi fihi fi taqaddumi bi na'am mujmali shine me ake nufi da wannan shine an yi tadilla shi ya kafa hujja fi a cikin abin da ya kawo waɗannan na gama zancen nasu yi din nan. ya kafa hujja da shi taqaddim a cikin gabata fi musmali ya kawo amma da lamari wanda yake mujmal da istihadi yanta ne wanda kuma yake danganta ga ijtihadi shi abin da ya kawo ya kawo abu ne da mujmal wanda mujmali kuwa ai kaga abu ne wanda yake zai yin ijtihadi domin kai ka faɗa ka ce abin da zai yi wa kaza wani zai zo ya ce shi kuma ai kaza ne ijtihadi to wannan abin shi ake nufi da wannan ijmalar rawi kenan na'am
na'am ashabuna sahabban mu na malikiya na'am al-imamu su suka ce sarki na'am fil fida'i hujira an na'am ba shi zabi a wajen yaƙi filfidai a wajen imma fansa wal wannan ne manni ko kuma ya farkwara ma'ana ya rabu da su yunasin ja'i saboda nasi bai ja'i da yanzu na'am don qur'ani da yake faɗa yake cewa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an nan na'am na'am da daga Allah har ba za a hadin yake magana na'am to kaga idan misali aka je yaki yanzu sai aka kamo kafirai ai an bawa shi sarki zabi imma dai yanzu ya ce kowa ya fanshi kansa daga cikin kafiran nan in ya fanshi kansa shi ne ko kuma a'a ku sake su haka tafi ba tare da wani komai ba kaga an ba da zabi kenan to wannan abin da mu muka faɗa ɗin nan cewa ga hukuncin yadda yake alhanafiyu alhana imamu abu hanifa yake al-ayatu al'ayatu aya da ta zo fi bara'atin a cikin suratu bara'atin al-faqatu take cewa fa idan sala al-ashhurul hurum din nan na'am faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum na'am idan dai watannin Allah masu alfarma su da za su fita to ku kashe kafirai duk inda kuka same su na'am da nadkhushi ara ara wannan yana nunawa ga nasihi ga shafin waccan magana da kuka yi magana domin cewa yayi a ƙarshen ayar cewa yayi idan sun tuba to shikenan ku rabu da su a can ƙarshen aya abin da ke magana kenan na'am to kaga zancen fa imaman na ba da wani mafi da hannu kaga babu ita kenan ko inda an ce idan dai sun riga sun tuba ko kuma sun riga sun shiga musulunci to shi kenan da ku da ku sun zama daya a wata ayar abin ta nuna kenan to wannan abun sai aka ga cewa ashe a wannan aya ta shafi waccan aya da can a zo a a dinga neman fansa a wajen su kenan ai an gane ko waccan aya ta shafi wannan aya kenan shi sai ya faɗa abu hanifa ya ce dalilinsa shine in ulima tahiru fil inzali na'am domin an san jinkiri a cikin saukar wannan ayar nan ta bara'a in zali bara'atin na saukar bara'atu ba'a- bara'a an wa suratul suratul isali suratul kitali ita suratul bara'atin nan ta zo da wannan faqatul mujrikina har su mujatu mu hudunna kuma da ƙarshe take nuna cewa eh lalle a kafiran nan cewa idan sun riga sun tuba har za a rabu da su ba tare da an karɓi fansa din nan ba ashe ita ce ta zo a ƙarshe waccan kuma ayar ta suratul kitali sai ma manan ba da ma bida ita kuma ita ce ta zo a farko to kaya kuma koyaushe ai ana magana zancen cewa idan dai tarihi ya zo na ƙarshe aya ta zo a ƙarshe ta take shafi wata take bayan ko na'am to shi a magana da ya faɗa kenan Mhm.
to bangaren inda ijmalin yake a nan wajen mu ko bayanin da muka yi masa shine cewa duk lokacin da aya ta zo ko kuma sura ta zo aka ce wannan sura a tarihinta ita ce ta zo a ƙarshe waccan kuma ita ce ta zo a ƙarshe to ba fa yana nuna cewa cewa duk ayar kuma da take cikin wannan dinnan ta jinkinta akan waccan aya ba zai iya zama mu'zamul ayatin ayoyi ne da yawa daga cikin bara'atu ita ce ta zama da cewa ta jinkirta akan suratul qitali amma dan an ce ayar bara'a ta zo ita ce a ƙarshe ta qitali kuma ita ce ta zo a farko ba kuma yana nuna cewa duk gaba ɗaya ayoyin da suke cikin suratul bara'a gaba ɗayan su sun zo a jinkirta bane game da suratul suratul qitali ba ko kuma ayar qitali gaba ɗaya ta riga yi ayar ayar bara'a ba zai iya yiwa wasu ayoyin daga ciki Na'am.
ya zama da cewa kuma sirrin da ya wa'annan na'am to kagan haka ne akwai mahallin ijmali ne ya zo da abu domin ta iya wannan ayar da kake faɗa din zai iya ijmalin ya zai iya yiwuwar cewa ita wannan ayar ita kuma ita ce ta zuwa ƙarshe Eh, ita ce ta zo kai a farko kafin suratul kitab wancan ita ma marbatin ma ita ce ta zuwa ta zo ƙarshe daga baya eh an gane ko tunda ba muna magana zancen aya ne jumlatan ayi sura ce Ba jumlatan sura ba, eh.
yau muna magana yanzu aya ne muke magana Na.
ita iya wannan ayar ma duk da cewa ita ce a suratul kitab ita ce gaba ɗaya suratul kitab ita ce ta zo a ƙarshe amma ta zama ita ce a farko na'am kun gane ko Mm.
to shine ijmalin kenan da yazo to kagan haka ne akwai mahallin ijtihadi a cikin nan wajen ta iya wannan magana mu ce mu ba za mu yi da ita ba domin akwai bangaren ijmali eh alhamdulillah
Allah